بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu da tsaronmu ta wannan kafa da tv ban fere da kuma rediyo muna isar da sallama zuwa gare ku muna fatan kuna cikin ƙoshin lafiya allah sa haka ne yau muna 26 ne ga watan rabi'in sani hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1442 wanda ya dace da kuma 11 ne ga watan disamba watan 12 miladiya 2020 daidai satin da ya gabata idan ma ba su mance ba mala ya mana bayani aka abin da shafi a sadaka insha Allah yau mala zai mana bayani aka abin da shafi a daula muna fata Allah shi jagoranci la kara fahimta da fasaha da kuma ikhlasi da kuma dacewa da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am ad-daula
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa da suka kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai muke muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka samu haɗuwa da ku a wannan wuri dama kamar yadda muka sani dukkan ran juma'a daga karfe tara zuwa karfe goma na safe muna gabatar da karatu a wannan gidan tv da rediyo na bonferai mai albarka a satin da ya gabata mun tattauna akan as-sadaqa wato abokantaka ko abutta ko abutayya karo na biyu a yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma za mu tashi akan maudu'i da ya shafi wato abin na addaula amma kamar yadda muka faɗa wancan satin mun bar ragowar bayani da ya kamata mu yi akan as-sadaqa za mu fara da shi da izinin Allah sannan kuma insha Allah mu cike da maudu'in mu na addaula in lokacin ya bamu dama kafin haka za mu fara bayani ne akan hadisi wanda ya zo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda yana cikin sahih Muslim da kuma sauran littattafai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa babu ɗaya daga cikin ku face yana da qarinun min aljin yana da qarin shaytani wanda yake tare da shi to sahabbai suka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa iyaka ya rasulullah hadda kai yace wa iyaya illa anna rabbi a'anani alaihi fa aslama fa aslama wannan shine riwaya wadda zan wato ya musulunta duk da yake kuma akwai fa aslamu riwaya da ta zo da damma kamar Allah yana sawa ina tsira kinan nan zaka iske wani lokaci abin da yasa nayi wannan saboda waɗansu ɗalibai in ba su diba sharha hadisi ba abin da suka sani bisa gare shi suke tsayawa yana yiwa akwai abubuwa da dama da malamai suka yi bayani ko kuma riwayar ta zo wuri daban-daban sai da mutum ya ɗauki ɗaya ya bar sauran wannan yana daga cikin abin da ke kawo mushkila da kuskure zahin kuskurantar da masana alhali mutum bai dogon bincike ba ina fata an fahimci ni balma akwai riwaya ta ummul mu'minina radiyallahu anha aisha ita ma tana cikin sahih muslim kuma imam imam malik ya ka cikin muwatta ta aisha hatta aslama kina hayyan musulunta ko kuma hatta aslamu har Allah ya sani tsira ina fatan an fahimta ka duba cikin addibash ala muslim sharh imam nawawi da sauran bayanan da ya kawo akwai ma taba'a ta sheikh ibn uthaymeen da ya ta'aliki akan wannan sharha sannan kadiba a cikin wato at-tamhid na ibnu abdul bar tunda imam malik ya yi riwaya shi imam muslim ya riwaya shi sannan shi kuma imam malik ya riwaya shi balagan ba wai balagan kamar ma'ana ba riwaya ce kai tsaye ba balagan ne ta zo mishi ina fatan an fahimce ni da haka at-tamhid na ibnu abdul bar babban littafin malikiya ne cikin fiqhul malikiya sharhin muwatta ne wanda ba a samu sharhi irin sa ba iya sani na akwai kuma al-istizkar na ibnu abdul bar har yanzu dai shi ma babban littafi ne cikin littattafan malikiya sannan kuma akwai kashful mushkil na ibn al-jawzi karkashin wannan hadisi ya kawo magana mai yawa sannan kuma an nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-asir wanda yana bayani kan hadisai idan suka fassara kalmomin da ke cikin hadisai duk da yake bai kula da hadisi ya inganta ko bai inganta ba shi dai zai kawo ma'ana abinda kalma take dauka da haka wannan sai an yi hattara da wannan shi ba imam ibn hajar al-asqalani wanda ya shaikh al-bukhari shi ma akan wannan hadisi yayi bayani wato na hatta aslam duk da yake imam al-bukhari bai ruwaito hadisin ba amma cikin sharha magana ta zo sai kawo hadisin kan wani yasa tsammanin mun ce imam al-bukhari yasa tsammanin imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi wallahu ta'ala a'lam to yanzu mun ce yadda ake gane aboki a wancan sati nan lokaci mun halinsa kafin mu shiga maudu'i mun addaula ya za ka yi ka gane mutum aboki ne na gari ya za ka yi ka gane cewa wannan tafiya za ta yi da shi malamai sun yi bayanai da dama amma za mu dan ɗauko waɗansu daga cikinsu na farko ka duba cikin adabud duniya wa din na imamul mawurdi ɗaya daga cikin manyan manyan malaman shafi'iyya wanda yana da littafi ya kai mujalladi kusan 40 alhawi fi fiqh shafi'iyya imamul mawurdi cikin wannan littafin nasa na adabin duniya wa din littafi ne mai kyau sosai ya kawo baitutuka na sha'ir sha'ir ya ce al'akhilla'ur rakha'u qalil al'akhilla'ur rakha'u kathir wa indal bala'i hum qalil fala taghrurka khullatu man tu'akhi fama laka inda na'ibatin khalil an gane ko ya ce al'akhillau lalle abokanai jam'in na aboki khali daga khalla ne ita ce matsatsa hanya wadda bai yiwuwa mutum biyu su biyu ta ba tare da jikinsu ya taɓa juna ba shi yasa aka ya khali arrakha'u cikin sauki domin nan arrakha shine sauki to kuma shi aboki shine ba sauki ba kenan nan dole sai ka kaddara ko fi an gane ko saboda baiti ne na sha'ir ce sa bai kawo shi ba kina al-akhillau fi rakhai amma saboda baiti bai kawo sai al-akhillau rakhau yan uwa ko abokanai ar-rakha a lokacin da mutum yake cikin sauki kasiru suna da yawa in dai kana cikin yalwa kana cikin wadata to kana da yan uwa masu yawa an gane ko shi yasa wani sha'ir yace annasu إخوان من دامت له نعم فالويل للمرء إن زلت له القدم الناس سو متاني إخوان من دامت له نعم ‘yan uwan mutumin da ni'ima ta dawo magare shi in dai mulki ya dawo magare ka kuɗi suka dawo magare ka sauki ya dawo magare ka to duk mutane ‘yan uwanka na yace falwailu lil mar'i in zallat lahu alqadam musiba da bala'i sun cimma mutum kai son mutum radda ya talalladiya babu dukiya kuma babu harkoki to lokacin nan kana ganewa ina fata an fahimce ni to shine yake cewa wa indal bala'i hum qalil wa indal bala amma in dai bala'i yazo hum qalil dan uwanka sai su koma yan kadan shi yasa wani sha'ir a cikin balaghatul wadiha shi ma yake cewa ma aktsara nasi la bal ma aqallahum Allahu ya'lamu anni lam aqul fanada inni la aftahu 'ayni hina aftahuha ala kathirin walakin la ara ahada yace ma aksaran nas kai mamakin yawan mutane Allah ya mutane masu yawa yace kai la bal ma aqallahum kai mutane yan kadan nan to kaga yan anci mutane suna da yawa suna da kadan kaga abu ya zamanto kamar akwai tufka da walwala ko to shi da malamai suke kira malaman usulul fiqh in an samu abin da ya ci karo da juna sai an kalli jihatul infikak jiha ta inda sun kararraba shine ake kira jihatul infikak yace Allahu ya'lamu anni lam aqul fanada Allah ya san ban faɗi magana ta wauta ba an gane ko walamma fasalat al-iru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun yace Allahu ya'lamu anni lam aqul fanada inni la aftahu ayni hina aftahuha lalle ni lokacin da nake bude idanuna ina bude idanuna kuma lokacin da nake bude idon nawa ala kasirin zanga mutane suna da yawa walakin la ara ahada sai dai ban ganin kowa wai ma'ana lokacin da ban cikin uzuri da bukata da larura sai in ga mutane sun yawa cikin duniya amma radda larura ta taso min ko ba haka ba to ran nan sai ya kasance ina ganin ban da kowa to shi yasa da nace suna da yawa akwai abin da na kalla da nace suna kadan akwai abin da na kalla to kaga wannan ɗaya ne daga cikin yace to fala yaghrurka khullatu man tu akhi kada khulla abokantaka in an ce khalla shine wato hanya ko dabi'a an gane ko jam'i shirar mantuwa khilal kuma wani lokaci wato khalal tsatsagiya inda abubuwa suke shi banga shi ma jam'i shi khilal ne wato khalla abokantaka khulla an gane ko khalla bukata ko abokantaka ko hanya shi kuma khulla an gane ko shine abokantaka yace fala yaghrurka khullatu man tu'akhi kada abokantaka wanda kake abokantaka da shi ta yaudare ka famalaka inda na'ibatul khalilu in musiba ta sab kuma to ba za ka samu aboki ba to kaga wannan yana nuna cewa yadda za ka iya gane tantance mutum mutanenka da lokacin da kake cikin tsanani musamman ko kuma lokacin da abu na farin ciki ya same ka amma lokacin tsanani ka fi gane wane ne naka wane ne ba naka ba in ta taso to wannan ɗaya ne daga cikin abin da sha'ir ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ma a cikin suratul Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yake cewa laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra ko usra min ba'di ma kada yajigu qulubu fariqin minhum ko min ba'di ma kada tajigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim laqad taba Allah Allah ya karbi tuba 'ala an-nabiyyi na annabi to ya anci annabi baya sabo sai mu ce nan ko dai sagha'ir kin da annabi ya aikata ko kuma mukhalafatul aula yayi ijtihadi na siyasa ka sabanin abin da yayi amma ba wai don manzanni suna aikata sabo ba ko kuna an ce an karbi tuban shi saboda karban tuba al'ummar shi karban tuba ne gari shi kadiba cikin tafsir ayat al-aqida kuma kadiba cikin ash-shafa na imamu qadi bayani kan isma ta annabawa da irin waɗanda ayoyin ya zubo su masu yawa laqad taballah Allah ya karbi tuban annabi ala nabi ga annabi an gane laqad taballahu ala nabi wal muhajirin da muhajirin mutanen makka wal ansar da kuma ansar su ne wato mutanen madina allazina tabauhu fi sa'ati al-usra wadanda suka bi shi fi sa'a a cikin lokaci ba nan agogo ake nufi ba sa'a tana nufin lokaci sa'a wani lokaci tana nufin qiyama wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a fi sa'ati al-usra sinu tana da sukun am qira'a ta jamhur amma Abu Ja'far ya karanta fi sa'ati al-usra yayi mata wato damba a lokacin tsanani me yasa Allah kawo lokacin tsanani dan a nuna maka cewa wanda ke tare da kai lokacin tsanani yana daga cikin in dai zai yi tsaye tsakanin shi da Allah to shi ne naka min ba'di ma kada yuzigu qulubu fariqin minhum ko min ba'di ma kada tazigu qulubu fariqin minhum imamu hamza da imamu hafs su suka karanta min ba'di ma kada yazigu qulubu to kaga al-qulub wato ya kamata a ce tazigu muannas an gane ko tunda jam'i ne kuma ya an ce yazigu duk abinda ya kasance ta'anisin shi ba ta'anisi bane haƙiƙi ma'ana babu namiji babu mace tunda zuciya babu mace babu namiji to wayu yuzakkar wayu annas amma wani dan jami'a in ya ji ka ce alqalbu yazigu sai ce a'a ya kamata ka ce tazigu an gane ko wannan ba matsala bane ko qulub tunda jam'i ne ya kamata a ce a kawo shi da ta'un a'a dan an kashi da ya'un ba matsala bane ma'ana dai min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan zukatan wasu daga cikinsu ta so ta karkata ta karkata zuwa ga ganin cewa yakin ba zai yiwa ba su dawo su bar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko su bada shawara a dawo ko abin da ya kama da haka thumma taba alaihim sannan Allah karbi tuban su indahu bihim raufur rahim Allah game da mu'minai raufun mai tausayina rahimun mai jin kai kenan ana gane mutum ana gane aboki na gari a lokacin da hali na tsanani ya so don wannan duk shine bayanin mu shi yasa mun kaso abin yana da muhimmanci saboda rayuwa ba ta yiwa kai rayuwa ba tare da ka san wane ne ya kamata ya zama to naka ba saboda in ta taso maka wani ko da kana tare da shi to zaman da kuke yi kawai dai ana zama ne a yi hira a tashi a watsi amma ran da lalura ta taso to shi bai daga cikin waɗanda za su iya yi maka tsayi bal ma abinda ake wa gudu yana iya zama tuwa ɗaya daga cikin waɗanda za su taimakawa a ƙari da kai in ya san matsalar da kake ɗauke da ita Allah ya mana tsari har yanzu akwai wani sha'ir shi ma ya kawo yadda za ka yi ka gane mutumin da yake tare da kai da wanda ba ya tare da kai aboki na gaskiya tun da sadiq daga sadaqa ne gaskiya ne ko ba haka ba da wanda ba na gaskiya ba Eh, yake cewa inna sadiqal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك waɗannan baitutuka akwai wani malami daga cikin malamanmu na ƙasar libya ustazun na lugha ne wato ustazun doktor profesa ne mas'ud jabran wanda ya karantar da mu a jami'a a sanar salisa da sanar rabi'a malami ne kwarai da gaske allah ya masa rasuwa allah ya ji kan musulmi ya yi in ka ganshi baki ne amma kuma hatta da majma'an luha akademi ta kasar larabawa ta libya ya taɓa rikonta kuma baki ne saboda bi saboda ana zancen karatu ne ina fata an fahimce ni to shi karatar da mu dan gabai tuttuka yace inna sad yace sha'ir ya ce don ba shi ba tuttukan ba ka wani waje yoyo su yace na ce malamin mu yayi tuttuka ka san wani kuskure da shi ka ko da kadan da shi samu shafadu yace inna sadiqa al-haqqa man kana ma'ak lalle as-sadiqa aboki alhaƙa na gaskiya kenan zul haƙƙina na fata an fahimci ni wato aboki na gaskiya man kana ma'ak shine wanda ya kasance tare da kai ba ana nufin yana tare da kai da jiki ba a'a yana tare da kai a lokacin da matsaloli sun ka taso maka kasancewa mutum na tare da kai da jiki ba shi ke nuna wanda mutum yana tare da kai ba ma'iyya akwai ma'iyya wanda ana nufin mutum yana tare da kai lokacin da Allah ya bayanin annabi Nuhu an gane ko yace wato abin nan فأنجيناه والذين معه برحمة منا فأنجيناه sai mun ka tsirkar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi nan ma'ahu ba ana nufin waɗanda suke tare da shi ta hanyar jiki ba domin mi domin matarsa tana tare da shi ta hanyar jiki amma kuma ta imani da shi ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين kaga Allah ya buga misali ga kafirai imra'atu nuh wa imra'atu lut mata annabi nuh da mata annabi lut Allah ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihin sun kasance karkashin ibadina salihin wato bayin mu salihin na gari amma ya zama ya kasance fa kana ta huma sai suka yaudare su dan yaudara ba ana rufin suna ji suna yin zina ba dan malamai muttafiquna da mata annabi ba ta yin zina amma ba na sun yaudare su sun nuna musu imani amma su su imani ba kuma da an ka ce tahta abdaini bayan tahta abdaini min ibadina karkashin bayi biyu daga cikin bayinmu ko ba haka ba nan ba ana nufin karkashi ba wane na sama wane na kasa a'a daurin aure ana nufin miji shine ke saman mace shi ke bada umurni ba mace ke ba mijinta umurni ba ba ana nufin shi yana sama ba ita tana kasa kamar yadda aka cikin mota ko cikin jirgi ko kuma yana sama daki tana kasa ba haka ake nufi ba shi yasa wani in ka je kasiman mutum wai da larabci matarsa tana karkashinsa ai tahtahu ai ma'ana tahta ismatihi tana karkashin igiya aurensa fa khanatahu ma sai suka yaudare waɗannan annabawan falam yughniya anhum min Allah shay'a wannan bai amfana da su da komai ba wa qila dkhula an-nar ma'a ad-dakhilin aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga wuta an ce haka nan wai ba don saboda kiyama a tabbas haka abin zai kasancewa dan ba wanda ya ce har Allah ya aikata abin da yake so shi yasa an ce an ce da su ba a ce wa yuqalu lahuma ba fa khanatahuma suka yaudare su wannan nuna annaba ba su san gaibi ba tunda an yi an yaudare ka kenan an boye ba abin da a ciki ba ka sani ba sannan nan wannan yana daga cikin raddi ga yan shi'a tunda sun yarda da cewa mata annabi lutu ba zina ake nufi da khiyana ba kuma mata annabi nuhu ba zina ake nufi da khiyana ba kuma sun zo sun ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iyad billah wasu daga cikin su wato wasu daga cikin su yi zina kaga wannan magana ce innakum la taquluna qawlan azima Allah kai mu da tsari to wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi dan annabi nuhu bai yi imani ba kenan kuma tare suke gida guda ake tare an karayu Allah subhanahu wataala ya bada labari a cikin suratu hud wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين Allah subhanahu wata'ala yana bada labari dan annabi Nuhu ana tsakan lokaci ya kai Allah yake bamu labari yace ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafiri ya kai dana ka zo ka hau ko ya bunayyar kan akwai abin nan kira'o inda ba su da abin nan idgham anan hafsu yana da idgham alba fil mim li taqarubi makhrajihi ba wala takun ma'al kafirin kar kasance tare da kafirai to shi ko wayayye na yana gari ya uba ne kamar yadda matasan zamani suke yanzu american kenan da faransai da a cikin kasashen wanda su ganin sun yi uwayen su da iyayen su ba su iya faransai ba ko angle ko kuma iyayen su ga sunan dai ba su san dadin duniya ba yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alba ai zanta inda dutse ya tsayar da ni daga ruwa qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim annabi ruwa yace ma dansa la asim ai la ma'suma babu wanda za a tsayar da shi ko kuma la asima babu wanda zai iya dubara ya tsiratar da kanshi saboda malamai sun yi sabani na asim ismul fa'il ne bi ma'ana ismul maf'ul ko ko ismul fa'il ne bi ma'ana ismul fa'il duk inda ta kai ta kawo dai in ka tsira Allah ne tsiratar da kai kiran kai abin tsiratarwa ne ta huskar Allah ya tsiratar da kai kuma kai ka tsira ta hanyar kai al-akhdhu bil asbab babu matsala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim ba wanda zai tsira sai wanda Allah ya so wa hala bainahum al-mawj sai taguwar ruwa ta shiga tsakankanin su tozon ruwa tudun ruwa ko ba haka ba fakana minal mukhraqin sai ya kasance daga cikin waɗanda aka nusar da su to kaga da Allah ya ce wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi nassi na alqur'ani ya nuna ba ana nufin waɗanda suke tare da shi ba ake kwana wuri guda don matarsa suna kwana wuri ɗaya ɗansa tana yi wasu kwana gida guda wani lokacin ma a kwana shimfiɗa ɗaya amma ina ba ana nufin ma'iyya ba shi yasa da yace inna sadiqal haqqa man kana ma'ak aboki na gaskiya kenan ma abucin gaskiya in mun kaddara su tun da dole sai an kaddara ta a larabci tun da shi aboki ba shine gaskiya ba ita gaskiya ba a ganin ta ina fata an fahimce ni amma cikin baiti bai kawo ba saboda darura shari'a wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak aboki na gaskiya shine wanda zai iya cutar da kanshi dan saboda ya amfane ka yadurru nafsahu li yanfa'ak ya cutar da kansa dan ya amfane ka ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك ومن أبوكي نجس ياشيني وندا إذا ريب الزمان صدعك إذا مصيبة تزامني ريب ينال في شكة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ريب ولو كتنا في متوى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون سن الريب ولو كتنا إيه أكم مصيبة تنن أنا أكن في مصيبة ودك زوا تزامني تشتن زاو حركوك الرأيوة wa man idza raibu zamani sada'ak shine wanda idan musiba ta zamani ta zo sada'ak ta tsage ka asalin sada'a shine tsage abu an gane ko shi yasa ba aka yi amfani da wannan kalma wajen a fito fili a faɗi gaskiya Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil mushriki fasda ka bayyana ko ba haka ba kamar yadda in an ka cika leda da abin da suke cewa da iska an gabata ɗwa sai ka ji ta haushi ko mu ce ta yanda take yin random fasda bima tu'maru kai bayani karara abinda an ka umurce ka wanda kuma za a aiki da maslaha shi ma kaga farko ba a ba shi umurni ba shi yasa ba kowane lokaci bane gaskiya take iya faduwa in ya zamanto za a iya hallaka manyan manyan malamai ana iya a fita batun lalata su ci gaba da harkokin su a ci gaba da yin da'awa ana wa'azi ana karantar da al'umma domin bayan tafiyar su akwai abin da zai biyo baya wa man idza raibu zamani sada'ak abokinka na gaskiya shine wanda idan musibar zamani ta tsage ka ma'ana ta dake ka inji kanawa shattata fika shamlahu liyajma'ak shattata zai wawwatse zai rarrabe shine shattata ashtatan wato idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم متى نزفتوا أو واتئ shi yasa wani malami ya yi littafi ya sanya masa suna jam'u shatat an tattaro abubuwa waɗanda suke rarrabe ma'ana baitin da zai haɗo fa'idodi da dama shi kuma sai ha haɗo irin waɗannan baitutukan ya littafi idan mutum ya haddace wani littafin ko haddace baitutuka masu yawa abu ne mai amfani sosai wa man idza raibu zamani sada'at abokin ka na gaskiya shine wanda in musibar zamani ta tsage ka ma'ana ta dame ka shattata fika shamlahu shattata zai wawwatsa shamlahu abinda ya tara ma'ana in dukiya tara ta ake yi to zai iya watsar da ita don saboda ya ceto ka duk abin da ya tara zai iya wato watsar da shi liyajma'ak dan ya hada ka ko kuma liyajma'ak dan ya taro ka zuwa gare shi ina fata ana fahimta ta shine wannan abin da ake bukata idan wato kana tare da mutum larura ta same shi dukiya tara ta ake yi to zaka iya watsar da ita kamar yadda hadisi ya faɗa ko kuma mutum in ya shiga matsala zai bada kuɗi suna daga cikin illoli na dinari da ya faɗa yace wa sharru ma fihi min al khalaiqi an laysa yughni anka fil madayiqi illa idha farra firar al abiqi wa sharru ma fihi min al khalaiqi yana daga cikin munanan ɗabi'u na kuɗi ko na dinari an laisa yughni anka fil madayiqi ba za su amfane ka ba ko ba zai amfane ka ba in ka shiga matsala illa idza farra firar al-abiqi sai ya tafi ya barka irin tafiyar nan ta bawa wanda ya gudu ya barka abiq bawa wanda ya gudu wa inna yunus la min al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhur to da haka aboki na gaskiya zai iya dukiyar da ya tara ya watsar da ita don ya taro ka shi da abin da sha'ir da yake son ya ci in muka tai zuwa ga baitutuka na gaba saboda akwai baitutuka cikin wannan fanni mai kyau kuma abu ne wanda duniya yau dole ana bukatar wannan musulmi yana bukatar ya san wane ne abokinsa ƙasa ta musulmi tana bukatar ta san wace ƙasa ce a abokiyarta wace ƙasa ce ba abokiyarta ba akwai baitutuka da imamu shafi'i yayi cikin diwaninsa yake cewa sadiqun laysa yanfa'u yawma bu'sin qaribun min aduwwin fil qiyasi wala yabqa as-sadiqu bi kulli 'asrin wala al-ikhwanu illa bit-ta'asi أمرت عمرت الدهر ملتمسا بجهدي أخافقة فألها لالتماسي تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناسي إمام الشافعية صديق ليس ينفع يوم بؤس abokin da bai amfanin ka ranar da ka shiga cikin matsala yau mu box ranar bakin ciki da tsanani da wahala eh abusan wancan da ainun layi ba ba busan bane wancan abusan da ainu ne daga abasa ne eh shine abasa ya daure huska abasa wata walla an ja'ahu al'ama to abus fa'ul ne shi ko ga bus an gane ko da hamza ne bil hamza ne mm ka san yaran larabci matsala ta yi sai ka isa kalmomin ka sunan dai wancan daure huska ne abusan kamtarira to kuma yini bai daure fuska amma an kire shi abusa saboda tsananin da ke cikin shi dan adam shi ne yake daure fuska abasa wata wallah an ja'ahu al'ama dan haka sadiqun laysa yanfa'u yawma bu'sin abokin da baya amfanin ka ranar da ka shiga tsanani qaribun min aduwin fil qiyasi in an tashi kiyasin shi da makiyi to shi na kusa abin da yasa ba a ce mishi makiyi 100 bisa 100 ba saboda bai taimaka ba a ƙara dora maka lalura ko a hallakar da kai amma dai shi bai taimake ka ba to shi ma ai makina domin rashin taimakon ka ai taimaka ba makina amma tana yiwa wani ma tare da shi za a je wajen kashin ka wala yabqa sadiqu bi kulli asrin aboki bai zai zaman to ba zai tabbata a kowane lokaci wala al ikhwani da abokanai ko ƴan uwa na jini in an ce kalima ta akh tana iya ɗaukar aboki kalima ta akh tana iya ɗaukar ɗan uwa ina fata an fahimce ni domin waɗansu suna in sun ji aka sai a dan uwa ake nufi a ana iya nufin wani lokaci abokinka wanda kuke raba dan fara guda tare kamar da mutane mu suke faɗa to tana yiwa wani kuma ya zaburo ce a shi abin da ya sani bai da shi ba Allah subhanahu wataala ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura kaga al mubadhirina masu al mubazzaranci kanu ikhwana ash-shayatin sun kasance yan uwan shaytan to kaga aljanni da mutun ba a cewa suna da ƴan uwantaka ta hanyar haihuwa dan babu mace ta mutum wanda take aihuwa mutum ta aihe aljini kuma babu mace ta aljini take aihuwa mutum ta aihe dan adam ta ayi aljani balle a ce ikhwanu shayatin suna da yan uwantaka irin wancan walal ikhwanu kuma yan uwan nan ba za a same su ba ba za su tabbata ba illa bit ta'ati sai da tausayin juna da taimaka ma juna ko mutum dan uwarka ne sai dai ka ba shi haƙƙin shi amma yana da wahala ka ji cewa dan uwarka ne yadda ya kamata in dai ya kasance ni in dai ya kasance ba zai taimake ka ba in ya kasance ba zai iya kame sharrin shi zuwa gare ka ba in ya kasance ba zai buƙaci ba zai san akwai ƴan uwa a duniya ba sai ya shiga cikin matsala ba zai san akwai ƴan uwa a duniya ba sai yana da buƙatar wani abu ba zai san akwai ƴan uwa a duniya ba an gane ko sai ya shiga cikin lalura ya shiga hannu ko kuma yana da cikin wata matsala ko dan shi na da matsala ko matarsa na da matsala ba zai gane ya kamata ya mutunta mutane ba sai radda lalura ta faɗo mishi wannan duk ba alamu ne na mutum na gari ba bai yiwa kace kai ba ruwanka da mutane sai kana da bukata bai yiwa kace ba ruwanka da mutane sai kana cikin lalura bai yiwa kace baka san darajar mutane ba baka kallon kowa da gashin kai sai in kana cikin lalura amartu dahra imamu shafi yace amartu na rayu daga al'umru ne rayar da rayuwa tafiyar da rayuwata amartu dahra na rayu tsawon lokaci multamisan ina mai nema bi juhudi iya ƙoƙarina tukuru tun ƙari a khasifatin ina neman multamisan a khasifatin kinan ina neman ɗan uwa na yadda fa alhanil timati iltimati nema na bari mu yi fassarar zauri kasan su malaman zauri in za su fassara sai sun gabatar da fa'ili akan mi akan fi'ili saboda haka ne yaren Hausa yake tafiya ina fata an fahimci to iltimati nema na fa alhani sai ya shagaltar da ni nayi nema na nema na rasa wani bayan rufin bai samu ba ta rayuwa a sami su amma sun yi kaɗan ya ce ta nakarat albiladu wa man alaiha ta albiladu ƙasa ta nakarat ta rikice ta rikiɗa wa man alaiha da mutanen da ke bisa doron ƙasa ka anna unasa halai su bi nasi ka ce mutanen da ke rayuwa bisa ga doron ƙasa ba mutane ba ne saboda ɗabi'o'in da suke yi ba su yi kama da na mutane ba an gane wannan ko to wannan duka dan tamyizin aboki na gari da aboki wanda ba na gari ba cikin tafiya saboda rayuwa wanda bai san abokinsa ba ranar da za a kashe shi zai iya wajen makin shi ya je sai ya faɗi inda yake ko ko na daga cikin wanda za su kashe shi amma gane wane na wane in dai lalura ta taso min zai yi min tsaye to wannan zai taimaka maka a rayuwarka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muhajirun wal ansar saboda duk lalurar da ta taso su ne za su yi tsayi in ba su din ba to yawa zai yi tsayi babu wanda zai yi tsayi mutane sun wace yan uwansa sun guje shi garin su an koro shi yan uwan shi wanda ke kamar shi na addini da sauran yan uwan shi na jini wanda ke son addini su ne suka yi hijira aka zo aka zauna duk duniya ta yanke alaka da shi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda garin Madina shi yasa ma mutanen Madina suka ce muna jin tsoron in mun bi ka Allah ya ɗaukaka ka ka ce bayan haka za ka koma garin ku manzo Allah sallallahu kun bai sakon da alƙalmi yace a'a hijira ta ku ce kuma zamana na ku ne shi yasa kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam yana yana yana Madina ba wai dan an ci amfanin mutanen Madina ba za a manta da su ina fata an fahimci ni kadiba kin kissa wanda an kai rabon ganima aka samu matsala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana da sahaba al-ansar ce kuna da izinin ku ce an koro ni ku bani mafaka kuna da izinin ku ce kun yi min kaza kun yi min kaza amma kuma Allah ya shiryar da ku ta hanya ta ko ba haka ba karshe ne saboda dukiya tana da fitina na wannan abin ya taso yace ba ku yadda ba mutane su koma da akuya da ako da akuya da sauran abubuwa da nan duniya ku ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kuka suka ce radina ka kismatan ya rasulullah mun yadda kai ka zamanto kai ne rabon to dan haka عبرت الدهر ملتمسا بجهدي أخافقة فألهان التماسي تنكرت البلاد ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناسي كاتي متاني لكي رايوا بس دورون كسا كما ديما متاني بني مؤجي ونن sai mu shiga zuwa ga tuttukan mu na ƙarshe duk da yake lokacin mu ma ya yi isa cikin abin nan dole ina ganin dai ka yadda hali yake nunawa karatunmu na addaula sai dai a yi haƙuri sai sati mai zuwa don lokaci ya tafi kwarai ba za mu iya shiga cikin shi sosai ba har yanzu baitutuka ne na imamu shafi'i imamu shafi'i ya kawo ɗansu baitutuka kan yadda za ka yi ka gane abokinka na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba shi ne mutum ga ce ma ami and team imamu shafi'i ya ce izal mar'u la yar'aka illa takallufan fada'hu wala tukthir alayhi ta'assufan fa fi an-nasi abdalun وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفى إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا Imam Shafi'i yace idan mar'u la yar'aka wannan baiti tuka so da cikin diwani na Imam Shafi'i duk da ke mun ce diwani Imam Shafi'i malamai sun ce ba wai tsayaye diwani ba amma baiti tuka shine da aka har hada aka yi jam'u tafsir yace idan mar'u in dai ka ga mutun la yar'aka bai kiyaye ka da komai ar-ri'aya ai shine kiyayewa an gane ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un la yar'aka bai daura bai kiyaye ka da komai illa takallufan sai dai ya dora ma lalura da kaga ya buga ma waya zamanin waya to ka san da lalura ta shi yasa wani mutum babu mai iya ɗauka waya sai ko ga waya sai sai da kaga waya sai sai ɗanka gaban ka ya faɗi sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim in ka ɗauka ka san ci so ɗari in ya buga kila so biyu na zai zo maka da wani labari duk wasu abubuwa ne lalurorin shi in ka gane shi bakin kofar gidanka kofar gidanka lalura ce duk harkar da ka gani ko taro aka yi na yan uwa fami in ka gane shi to lalura sai ta shi bai lalura ba a gani shi to in ka ga mutum na da wannan wannan ba muna cewa a yanke zumunci ba ko kada a taimaka mutane amma ka san wane ne ya kamata ka dogara gare shi taimaka ma mutane don Allah abu ne wanda yake yana da kyau ina fata an fahimci ni ba muna cewa a yanke zumunci ba fada'u in ji Imam Shafi'i ka bar wannan mutumin wala tukthir alaihi ta'assufan kakka yawaita bakin ciki akan irin waɗannan mutane saboda mi saboda damuwa da mutumin da bai damu da kai ba zaka wahala a rayuwa shi yasa Ibrahim al-Faqi wannan babban profesa na duniya mai muhadara na duniya wanda asalin sa dan kasar Misra ne wanda kuma kungiya ta masu bincike kan halayen dan adam na duniya da sanin rayuwar dan adam da ke kasar Rasha markazinta na duniya a can kasar Rasha yake balarabe ne amma shi aka ba gaba to yayi wata magana yake cewa idza aratta an ta'isha hayatan mutawazila تخلص من أولئك الذين إذا احتاجوا إليك وجدوك وإذا احتجت إليهم لم تجدهم إذا أردت أن تعيش حياة متوازنة إن كان صنك رايو رايوة متوازنة ودتك رايوة دي دي تتا تخلص كوار أدى كورقدى إن جي كنوا كي بنزا دا وطن إذا احتاجوا إليك إذا سنة دا بكاتك وجدوك ذا ساميك وإذا احتجت إليهم كي إن كشك مسألة لم تجدهم باك تابن كوارك تكيسو تو إن باك صنك وحدا kan ba ka ba waɗannan mutane muhimmanci a rayuwarka amma in kana da abin da zaka taimakawa kana da dama to ka taimaka amma in ka ce da su zaka yi to kai karshen ta ba a samun ka da da za a halaka ka su suna ba a iya taimakawa idza al-mar'u la yar'aka illa takallufan fada'ahu wala tukthir alayhi ta'assufan kakka yawaita bakin ciki akan irin waɗannan mutane fa fi nasi abdalun a cikin mutane akwai madadi idan yanzu misali mutanen makka sun ce ba su son annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to mutanen madina sun ce suna son shi fa fi nasi abdalu me matsala wa fi tarki rahatun idan ka ba mutun lafiya to sai ya baka lafiya domin baka dora mu mutun larura ba to sai ni kuma wa fi tarki rahatun wa fil qalbi sabrun lil habibi walau jafa kuma a cikin zuciya ana iya hankuri da masoyi walau jafa ko da wani lokaci ya maka jafa'i don bayyuwa a zamana tare ba a samu safani ba amma zama tare ya gadi ya za a yi a dunke baraka shine zama tare amma a ce ba za a samu safani ba wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ƙarya ne sai an samu sabani tsakanin ɗa da uba tsakanin mata da miji amma ya za a yi a gyara sabanin to shi wanda in akwai soyayya da hangen nesa to sai a ɗauke baraka in kuma babu sai a washi ai ɗai ɗai ɗai kowa shi inda yayi akwai wani tsoho in an ɗaura aure an kasa mun ga al'adar mu an daura aure kasashen mu ana cewa Allah ya bada zaman lahiya ko ba ka ake cewa ba ya ce a zan ce Allah ya bada zaman lahiya ba ta kota su ba ce a kalifci sun koyar da mutane fatan sharri ya ce a ku dai ku ce Allah shi bada hankulin zama da juna da mata da miji a ce Allah ya bada zaman lahiya ce wallahi ƙarya na zaman lahiya ya ƙaji sai dai Allah ya bada hankulin zama da juna dole sai dai wani ya taka wani wani shi ce zamana amma an ka ce a'a duk wanda ya taka wani ba za a hankuli ba zaman ba zai yiwa ba ko da abokananka ko da wa ba zai taɓa yiwuwa ba sai an samu saɓanin kuma sai wani ya yi haƙuri da wani ya an taka wannan ko kuma ya an taka wannan wani lokaci ya haƙuri wannan an ka taka shi ma ya haƙuri amma in ya zamanto da da da da ashana da isansi hater ba su zama wuri guda in miji ya zamanto ashana mata ta zan hater sai na gida shi koli a kowane daga cikin su zai yi hakuri ne da wuri a wani lokaci saboda dan adam dan adam ne to imamu shafi ya ce fafin nasi abdalun wa fi tarki rahatun wa fi alqalbi sabrun lil habibi walau jafa fama kullu man tahwahu yahwaka qalbuhu ba duk mutumin da kai kake kauna kake nuna masa tsannin kauna ba yahwaka qalbuhu zuciyar shi ita take kaunar ka ba duk wanda kake nuna masu bane yake nuna masu to in kana da hankali mu'amala tana da abin da ake cewa da ta'ish resulta kana fara mu'amala da mutum zaka ga resulta parce za a yi harkar ka goma baka gane shi ba kai kuma za a yi harkar shi goma duka ka zo to wannan alamun shi kai ba komi ne gare shi ba shi ya kamata ka ɗauki takatsan tsam ka ɗauki izina yana yiwuwa wata rana ya zo wata rana bai samu zuwa ba an yi harka ta goma mutum ya zo an yi tashin bakwai na zo to zai iya cewa to ukun uzuri ne amma ni an yi min goma ko guda ban ganshi ba shi kuma an yi min goma duka na ganshi to ko dai shi mutumin da ni ni damu da shi bai damu da ni ba don bai yiwa a ce lalura goma gare shi ko kuma ni ma ina tare da shi ba don Allah ba akwai bukatar da take sa wani nake son in yi harka da shi akwai abin da nake nema ko kuma a munafince akwai burin da nake son in cimma shi yasa yake zuwa na wani babu mara da shi nake damuwa da dashi shi bai damu da nan ba ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا ba duk mutumin da safaitahu kai yi abokantaka da shi daga as-safa'u ne shine tsarkakewa ba duk mutumin da ka tsarkake ma zuciya ba yake tsarkake ma zuciya wala kullu man safaitahu laka qad safa ba duk mutumin da ka tsarkake mai alaka ba yake tsarkake maka alaka imamu shafi'i ya ci gaba da cewa idza lam yakun safwil widadi tabi'atan idza lam yakun in bai kasance ba safwil widadi wato tatatta soyayya kina wato alwidad as-safi sai yayi idafa na abin nan wato idza lam yakun safwil widadi tabi'atan idan ya zamanto soyayya tsarkakakka ba ta zamanto tabi'a ba ma'ana mutum in yana tare da kai kuna abokantaka ba tare da yana jin wani nauyi a cikin zuciyarsa ba yastasqilu yastasqilu dhillal insani inji larabawa shina ganin nauyin kurwarka ko ilwarka kiran kai kanka yana jin nauyin ka shine sun kai kinaya yace to fala khaira fi wuddin yaji'u takallufa babu alkhairi a cikin soyayya da take zama tuwa takalluf sai mutum ya nauyaya maka sai ne mu'amala da kai ba dole bane to shi yasa in ka ga mutum yana son ya matsa maka shi ya nuna yana kaunar ka to ba masoyin ka bane yanzu ga mutane kana da kuɗi kana da yiji ana harka da kai siyasa tana ɗaukar ka sai ga da ka taho an tashi tsayi an ba kowa ya kokarin shi ya baka kujera amma ran da an ka ce ka kai ƙasa da ka taho tun karo wuri ku kallo ka ba a yi kowa sai ta gaba da higa kaga kaga kaga ɗabi'a abokantaka wagga soyayya ce gidanka kullum akwai mutane a ci a sha maza da mata masu ci ciki da masu ci waje fada kullun tana hawa shayi da gayu ana cewa ka kai kasa sai su tumani dukkan su sai karfa inda sun ka gidanka kamar an yi yaki mutum in ya ganka in ba soyayyanka ne babu wani abu wanda bai canzawa na ɗabi'a shi amma lokacin da mutum yake maka soyayya ta munafunci sai kaga da ya ganka sai kokarin yayi abinda ba shi bane da ka shigo cikin gida sai ka ji an ce ku ɗauko ba wani kujera ku kawo mai ruwa ku yi kaza ku yi kaza sai ga yana ta kallafa ma kanshi abinda in magana zai yi ba sai ya matsa ma kanshi ba ya zage yara in iska ba ku kawo mai ruwa bane ba ku yi kaza ba wannan shirme ne a'a a kawo ma wani ruwa wannan tabi'i ne abu ne wanda yake mai kyau duk ba kowa da bisa haka amma kaga ana ta kokarin ai maka to in baka yi anniya ba ci gaban mai rijiya na kai ta kanka iyaka an tusfas in ji imamul mawurdi a cikin littafin sa adabud dunya wa din wani mai farauta na ce farauta sai ga wata mace cikin daji mai kyau sai an kai karu sai an kaɗai ana hira sai wani mutum ya haɗu shi ya ce mai iyaka an tusfas to kai har tana fayo kai na fa zaka zama abin farauta yace cewa fala khairu fi wuddin yaji'u takallufa babu alkhairi cikin son da sai an dora ma rayuwa abinda ba ta iyawa an gane ko dora ma kanka mutum in ya taho sai kai wasu abubuwa to ba gaskiya bane sannan dora kaga mutum yana dora ma abin da ba za ka iya dauka ba alamun ba zai so ka bane domin masoyi yana tausaya ma masoyinsa to sannan kuma Imam Shafi'i yake cewa wala khairu fi khillin yakhunu khalilahu babu alkhairi ga abokin da yake yaudara abokinsa yaudara ba tabi'a ce ta gari ba ba a kai labari wa yalqahu min ba'd al-mawaddati bil jafa kuma ya hadu da abokin nan ma'ana ya hadu da shi nan ya ce wa yalqahu ma'ana ya biyo mai baya yake nufi ya hadu da shi min ba'd al-mawaddati bayan soyayya bil jafa da nisanta irin waccan ka ci dukiyar mutum ka amfana da alkhairinsa amma duk inda ka zamana yanzu tun da ba ku tare ko ko yanzu tun da harkoki sun ja da baya ba ma ana kai ba babu ne amma ka kasa ganewa bil jafa duk inda ka zamana da zagin shi kake yi wannan kana nuna wa mutane cewa kowa ya nisance ka don duk wanda kan rabo shi in ka ci amfani shi in ya kare zagin shi zaka yi yau dai irin halin yan siyasa da muke ciki da mutane mu illa man rahimallah ba ma yan siyasa kawai ba mutum yana tare da mutum yau ta ɓaci sai ka ji ya shiga wanda ya zo ya ce maka wali karshen ta ya ce maka in ma ana zaben wanda za su shiga abin nan alladina yadkhuluna aljannata bighairi hisab sai ka ji lokacin da suke tare da mutum sai ka ji ya ce wani ba tana shiga aljanna ba tana hisabi ba amma lokacin da ta yi tsaram sai ya kira yan jarida bayan ya kira yan jarida ba ya ce mutumin nan mutumin kirkila yanzu sai ya ce maka ai wannan mutumin ba yallan da shi ne fir'auna babu bambanci to haka ba wai yan siyasa ba kuma mutanen mu da jama'a haka suke waɗanda ke cin amfanin mutum ɗalibi zai karatu ga malami a shekara goma ana karantar da shi sha biyar ashirin radda duk ya kare bai da maƙiyi irin shi wannan malamin da ƴaƴansa da zuriyar wannan malamin kuma wannan malamin shi a wajen shi jahili na ba komi bane bai san komi ba ina fata kana fahimta ta in an tashi zana jahilai sai ya zana shi to shi sa ɗan adam wani lokaci bai kallon musibar da za ta dawo mishi domin mi domin lokacin da kake nuna malamin da ya karanta da kai jahili na to kai kuma baka yi ilimi ba dalili kuma saboda jahili bai karantar da malami dan adam yana da irin waɗannan abubuwan bai gane gare shi take dawowa yanzu suka ga matasan ga da sauran mutanen ga yanzu mutum na da iyaye ƙauye ya zo birni ya samu kuɗi ko ya zama babban ma'aikaci ko ko ya samu wata abin ko ƴan matasan ga na zamani duniya ta ɗauke su mutum ya ɗan boko shi suka ji ya ce da tsohon nan ya fara haushi wai tsohon nan ko tsohon nan wai yana nan baban shi ya fara haushi to me yake nufi da haushi wa yake yin haushi a karbar Allah abin da ke yin haushi faɗa muna kare ko to kare me yake aihuwa a faɗa min ne ai zuwa kace mun faɗe ta kare ni suka aihuwa shi aihuwa mutum Allah ya kare mu to ka gani kenan shi ma ya koma karen bai gane ba cewa abin zai dawo zuwa gare shi in ka ce ma baban ka yana haushi to abin da aka san abin da ke haushi kare kenan in baban ka haushi yake kare na to kai kuma kare na ai ka zan kare in ban maka haushi ta kai to ita ce mamakawa to kuma kenan ko da wato kare kare da kaiwa kai makazan kare dole ta yi takasan sun fala khayra fi wuddin yaji'u takallufa wala khayra fi khillin yakunu khalilahu wa yalqahu min ba'd al-mawaddati bil jafa wa yunkiru 'ayshan qad taqadama 'ahduhu zayyi musun 'aysh rayuwa qad taqadama 'ahduhu wadda ta riga ta gabata duk abinda an kai na alheri sai a butulce ko kun samu sabani da mutum mace ko ta rabu da mijinta miji ko ya rabu da mata abinda ake bukata ba zuwa da kai ba zancen fallasa saboda kar ta samu miji wani ma zuwa zai duk duniya shi barbada har abinda ba ta mai ke ta yi ita ma wata kanan na duk abinda mutum bai wuce a yi shi dai abinda ka so shi bata wancan shi ji daɗi shi hutar da abin gada shi in an ka bata abinda ake so akwai abinda ake ma al-ihtiram mutuntawa duniya da kowa zai mutunta wani da duniya an samu sokin al'amura amma babban abin da ke ka baraka mutum shi ce kowa ba kowa na ba kuma jiran cikin mutane su su ce shi wani abu na ban ga koyar da za a yi wannan ta samu ba da zaran ka ce a'a kai hariri ya ce wala asimu la'ati bi mura'ati ai ni bani kallon mai girman kai da idan nuna da mutum yana da girman kai kayan baya biyo ni idan nuna sun kai kasa wala asimu asimu da sinun da an gane ko wala asimu in ya zumunto abin nan ne in kuma da sadon ne shine aibatawa wala asimu la'ati ati mai girman kai da ainun da ba al'ati bane da alhamza التي لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا shine al'ati sun yi girman kai wato wala asimu al'ati ba ni kallon mai girman kai bi mura'ati da idanuna kula ta ba ta kai ga mai girman kai duk mutumin da yace kai ba kowa bane to in kaga ka shi kai munafiki ne wa yunkiru aishan qad taqadama ahaduhu kai yace wa yuzhiru sirran kana bil amsi qad khafa sai ya bayyana shafa-shafai in ji malam bahaushe zai bayyana sirrin abin da ya kasance ya ɓoyi can da duk abin da ka san ya ɓoyi a da sai ka iske zuwa haushe shi shi za ka ganin kasashen turawa duk asirin da an ka yi na cutar kasashen afirka yau gashi na shirin ta bayyana wa junansu suna ta fallasa juna haka yan siyasa an zama tare shekara ashirin ana tare ana ci idan da ta fashe sai a ɗauko takardu ba a faɗi ta ɓaci shi yasa abubuwan babu lissafi kai ka da in kun ka bata ba ku san cewa gaba ba tana yiwa wani abu ya faru la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra to amma in kai irin wannan ba a sake mushi amma kullun in kana son koda kun samu sabani da mutum to akwai abar reserve na mutunci yadda gobe ana iya gyarawa amma in an kai random to fa gyara wannan sai dai kiyama ba zai taba yiwa ba shi yasa zaka ga wasu suna sabani amma suna gyarawa saboda mi saboda sabanin bai girma ba amma in an kai wani abu mace ta kai miji justice ko ta kashe association islamic ko ta kashe gidan alƙali ba duk wai dan an kai gidan alƙali ba matan in sun kai babu mutunci tana ga wani lokacin miji na zalunci in an ka sai to a sai da niyyar gyara in famin uwa mata suka zo da famin uba ko kuma an ka hadu a gida za a shiri fa ba zu haka min ahli wa haka min ahliha to wallahi ai sulhu in wa an ka cin mutunci in an ka zo wajen zabe akai kata kata da juna to ko an samu mulkin wancan ya samu wancan bai samu ba ko ma an samu mulkin ku ba ku jin kuma a ce for example kun yi cin mutunci daga baya an ce dai zai turu kun bi mutanen ga kuma su kun zo kun samu wuce kun kunci ku to ku tamana kuma kai ka ce mutum shege na ko dan zina na ko ku ba a san kaza ba ba a san kaza ba san kaza kuma yanzu an tau kuma yanzu an samu wuce kuma ana ci tare ya za a yi a rinka bari reserve cikin mu'amala ta duniya matukan ba a bari reserve wallahi ba a iya gyarawa ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى إمام الشافعي كي سلام على الدنيا كي مودي ما ميأكي توا كدرا كدها سلام على الدنيا من يسلم على الدنيا إذا لم يكن بها إن دي باب أتكن دنيا بها الباء ظرفية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة idza lam yakun biha in dai babu biha cikin duniyan nan ko wurin duniya tunda az-zaman wal makan duka tana iya daukar zarfiyyar zamaniya wal makaniya sadiqun aboki sadiqun mai gaskiya sadiqul wa'di mai cika alkawari munsifa shine kuma mai yi mutum adalci wannan ita ce abokantaka ta gaskiya to ta imani da muminai ita ce dama take tabbata duniya da lahira ta kafirai kuma ko ta munafinci dan nan duniya ta bare in enteri ya kare ko kuma lahira ta bari in an haɗu gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya muni tsari abu na ƙarshe wanda ya kamata mu kawo tun da lokaci ya fara ɗaga muna hannu kamar da suke cewa shine akwai wasu baituttuka da suke nuna cewa mai son ka da gaskiya yana maka biyayya da da'a zo mata da suke ba wa kansu wahala wajen bokayi da wani abu inda suna ba mazajen su biyayya da ba san matsala ba sha'ir yace ta'sil ilaha وأنت تظهر حبه هذا لأمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله كان صعب مع الله وأنت تظهر حبه كما كذوك بين رسول الله هذا لأمري في القياس بديع يتشي ون النار في كنن نمون تباع رسي وادا رايوا سيدي أرسي دا الله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما يدى منزو صلى الله عليه وآله وسلم يفعل amma nan la'amri tun da shi'ir ne tana yawa ya hasukin rabbi kinan la rabbi amri ko ko muci yayi kuskure tun da sha'iri na yace hadha la'amri fil qiyas badi'u wannan cikin ma qiyasi sabo na ba ta ganin irin sa ba law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inda son ka da gaskiya ne da kake ma Allah da ka mishi biyayya inda son ka da kake ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na gaskiya ne da ka masa biyayya innal muhibba liman yuhibbu muti'u dan saboda shi mai so yana ma wanda yake maso biyayya ka dibi yadda mai son dan kullu yake mai dan kullu biyayya ka dibi yadda yake son wanda yake son dan siyasa yake masa biyayya ka dibi yadda wani wanda yake son matarsa yake mata biyayya aka ji ya ce a'a abinda ma taka so to da Allah ma da Annabi shi ne suka so abinda ba ka so to da Allah da Allah da Annabi ba ba su so kina ai hand over da kowa saboda matar shi ko saboda dan shi masu iya magana suke cewa in kana son ku shirya da tsoho da cizo to ka kiyaye abu uku na farko ka kya matar shi karama amarya na biyu ka kya dan shi karami ko jikan shi saboda soyayya san taka komawa na uku ka kiyaye ajiya ta yi in kai haka kuna zama lahiya na ƙarshe Allah ya baka wani baka bashi malam ina ganin maudu'in mu na as-sadaqa dai yau yayi halin sa ya canja ma lokaci amma ba laifi tunda dai maudu'i ne mai muhimmanci insha Allah ta'ala nan ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu da sai mu shiga maudu'in mu na addaula in akwai rayuwa wanda shi ba ina ganin sai ya kai maudu'i uku ga yadda hasashe na yake bani da izinin Allah abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk fa la ilaha illa alhamdulillah wa hada wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nan kuma za mu dasa aya sai kuma ranar da da Allah kan zare za mu zo mu ci gaba insha Allah muna fatan abin da malaya tunatar da mu Allah ya amfana da mu da shi gaba daya sannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya a kasan mutane da sauran kasashen musulmai gaba daya kuma Allah ya ɗauka musulunci da musulmai kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala wanda zabe da ake nan shirya shi ana Nijar muna fata Allah ta yi shi lafiya amin a ƙare shi cikin ƙoshin lafiya kuma Allah za a mana shugaba mai son musulunci da musulmai mai kashin ƙasashe da al'umma shi amin Allah muna roƙonka duka wanda suke bana addu'a gare mu Allah subhanahu wataala ka yi musu bukatun su da mu da su gaba da Allah duk ka biya muna amin Allah ka ji kamar da sun ka gabace mu tun zamanin Annabi Adam alaihi salatu wassalam mu Amin.
ta mai tazo Allah ka samu cika da imani amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد amin ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما amin اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين آمين.
وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين amin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amin اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين